da dukiyar to ku ba su kuma wala ta tabaddalu kar ku canja ala bisa na ku dukiyan wanda yake na haram bi ɗayibi da dukiyansu wanda yake na halal ka ɗauki daga cikin dukiyarsa mai kyau ka canja da mummuna a cikin dukiyan ka bashi kada ka yi masa haka yawwa kamar yadda mutane suke yi daga ɗaukan abu mai kyau daga dukiyar maraya sannan su saka kazamin abu wato dukiyar da bai kai kyansa ba a matsayinsa daga dukiyanku to kada ku yi haka ka bar shi da dukiyansa mai kyau ka bar shi wala ta kulu amalan kar ku yadda kuma ku ji dukiyanku ku hada ila amalikun wa zuciyanku ga zuciyan su dukiyan su marayu kada ka hada dukiyanka da na maraya in kana da wadata in kana da rashin da wadata to nan akwai hukuncinsa daban innahu shi cin dukiyar maraya kana ya zama huban zunubi ne babba huban kabiyar zunubi ne babba mai girman laifi to lokacin da wannan aya ta sauka sai mutane suka ji tsoron rike dukiyar maraya lokacin kasan farkon musulunci ana yawan yaki akwai mutumin da yana rike da maru goma ko takwas kuma akwai daga cikinsu akwai 'yan mata to akwai maza akwai mata to saboda haka in kuma marayun matan da ya aura saboda ba ta da gata in ubanta ya mutu ya bar mata dukiya sai ya aure ta domin ya mallake ta da dukiyarta haka yake yiwa su ummuna aisha ta ce lokacin da ayanin ta sauka a madina akwai mai marayu goma akwai mai takwas akwai mai yan mata daga ciki wanda yake sun halatta ya aure su idan yana son ta sai ya aure ta wato in yana in tana dukiya sai ya kaulace ta ya aure ta ya mallaki dukiyanta kuma ya walakanta ta ko da baya son da in dai tana dukiya haka zai yi amma idan ya zama na ba ta da dukiya sai su banza da ita ba ma mai nemanta Allah ya ce to kada ku yaka idan kun abure su su marayun ko kuma dukkan matanku to ku yi adalci a tsakaninsu وإن كبتم ينكم وإن كبتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى من النساء مثنى وثلاث وربع فإن كبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عدني ألا تؤونوا
to wai kyautum idan kun ji tsoron Allah ta su ba za ku yi adalci ba wa matan ku duka ko marayun ne ko mata ne ka kawura amma kana jin kai ba za ka yi adalci fileta ma cikin marayu fata harajin kuka kuntata min amrin daga al'amarinsu ba hafu suka ji tsoro har ba yau Allah ta dilu kuma suka ji tsoron har ba yau Allah ya dilu bane ba za su yi adalci a tsakanin mata ba idan na katu muhunna in sun aure su ko sun marayu ne ku ji suka tsoron in kun aure su ba za ku musu adalci ba don dama don dukiyarsu ne wanda ba ta dukiya dama ba za ku aure ta ba ko kuma a mata ne kuka aura sai kuka ji tsoron za ku aura sai kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba to Allah ya ce fanki ku a wurin mata ba lakum abin da ya da muku ne sa inda mata ku auri farkon abin da ya ce Allah ya ce ku auri masna bibiyu kaji bibiyu gashi yanzu mutane duk sun koma sha'anin mishan kowa daidai Allah sauke bibiyu kada ka ce a'a ka ji tsoron wai abinci ko kuma ba yanzu ma abin da ake ne ba a son aihuwa yana ganin abincin ba daga Allah ba ne shi ne yake azutawa to in kun ji tsoro kaga Allah ce ku auri biyu wasu lasa ko uku uku wa ruba ko hurhuru kaji abin da Allah ya faɗa sintaini sintaini biyu biyu biyu wa salasan salasan uku uku kuma wa arba'an arba'an ko hurhuru amma la tazidu kada ku yi ƙari ala zalika kan haka kada ku ƙara kan hudu amma lalle abinda ake so kenan don auren mata din a ƙa'idan addinin musulunci wato auren mata abinda ya sa annabi ya auri mata tara ai ana so ne mutum ya samu ladar da yawa to saboda haka mata biyu ya fi ɗaya ɗaya ya fi uku ya fi hudu ai uku ya fi biyu hudu ya fi uku to abinda Allah ya ce a yi kenan amma yanzu wannan ra'ayi na shaidan da abinda mutane suke yawan fada ya shiga zuciyar mata mu zuciyar maza ba suna so abinda ma ake aibunta maza da shi kenan bayan kimtin yin kun ji tsoro Allah ta adilu ba za ku adalci ba wato cikin ciyarwa da gun kwana da kuma tufafi to fa wai sun ka aure daya amma kai kanka kai maka kanka sai dan baka da adalci amma an kana da ton zaka yi adalci to ka aure biyu ko uku ko hudu in ka tabbatar da ba za ka yi ba ba kai ba adali bane wato kamar yadda Allah ya faɗa nan ka tabbatar da kai ba adali bane to fa wai da daya ka aure mace daya au ma malakata imanuhum ko kuma ma ɗayan mata fi ɗau ƙarfinka ka auri baiwa ka auri baiwa saboda haka adalci wajibi ne tsakaninsu saboda haka adalcin nan kuma ana yi ne cikin raba kwana da ba da abinci da tufafi shi ne ake adalcin kenan a nan ne za ka yi adalcin ko ka yi rashin adalcin laisa da hunna don su ku yangi din laisa da hunna miyar hukuki ba su da haƙoƙi abin da ya gamata don su babu raba kwana in ka yangi ko kuma babu raba kwana babu kuma babu haka kuma babu daidaito wajen ciyar da abinci haka wajen tufafi amma sharadi kaga ka nuna ba kai ba da jima ne zalika wannan auren hudun nan kawai ko kuma ka hudu ya gagare ka ai biyu uku hudu ya gagare ka to ka abu ɗaya idan ɗayan na ta ga gare ka ka auri ƙwarƙwara saboda wanda ko da ka aihu ɗan kama ba naka ba ne yawa don idan ka auri ƙwarƙwaran wani ko ka aihu muna karatu saboda ɗayan anna ya fi kusa zuwa ga Allah ta wulu ba za ku yi zalunci ba in ka wuri ɗaya dama kai da ita ne ya to ya zama za ka yi zalunci don annabi ya ce mallam ya adil bayan nisa'i ja a yamar kyamatin shiɗu sarƙu wanda bai yi auri mata ba ya adalci turan tashin kiyama zai zo tsagin safane wato zai fara layi zai tashi tsagin safane wannan an san shi ce idan mutum mai cutar matarsa ne to shi abin da zai zuke da zai taso ran tashi kiyama tsaginsa daya faɗi Allah sauƙi mana wannan kaga ba ma sai an faɗa ba kowa kowa ne ya san laifinsa a cikin taron zai zo وآتوا النساء وآتوا النساء صدقاتهن نهلا فإن ابن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
وآتوا النساء كبي ماتا صدقاتهن صداقنسو جمع صدقة صداقنسو كباسو نيلة دلالي ري ka ba da sadakin matanka tare da daɗin rai don akwai akan yi abin a yi sadaki bashi idan aka yi auren sadaki bashi to komin daɗewansa yakan kai shekara ishirin in baka da shi kaga an kana samun kwa kana ragewa a cikin shekara ishirin ai za ka biya ko? to saboda haka abinda kusa ka sanya wa matanku na sadaki ku ba su ba tare da daɗi rai ba amma in mutum ya ga ko don abin ya daɗe ne bai ba ta ba to zai wahala a wajen imamu maliki sadaki ya kama daga rabin dinari dinari da muna ce masa faɗiya ko dirhami uku shine shine shine sile shida ke nago ko abin da za a kimanta da shi amma wajen imamu abu hanifata sadaki ya kama daga dinari goma shine fan goma ko kuma yawa ko kuma dirhami ishirin kenan ko wanda dirhami ɗari biyu kenan to sile biyu ɗari biyu shi ne ban kuma to kuma amma a wajen a wajen imamu abu shafi shi ne abin da yake isa duk abin da mata za ta mallaka in ya kai kuɗi sile biyar to shi ne ko da aiki za ka je ka mata gona na godigo to shi kenan ya zama sadaki in kun yi ƙa'idar da haka ɗin sadaki ne a wajen imamu shafi amma a wajen imamu laisu shi kam haka ya to shi kenan hadisi ya keɓance auren tafili aure ne aka yi shi aka kulla auren amma ba faɗi sadakin ba ya daita da matan cewa zai bata aka yi aure bai faɗi sadakin ba to wannan abin da ya zama in ya samu da ita to lalle sadakul misli ya kama wato sadakin da ake yi ma 'ya'yan gidansu sai shi ne zai biya wannan ana ce masa nikahu tafili bayan dimna lakum an shay'in minhu nafsan idan sun dadada muku ga wani abu na sadakin suka dadada muku rai wato bayan ka ba ta sadakin kuna zaune lafiya akan girma da arziki sai ta baka sadakin to Allah ya ce ko da duka ne ta baka fakulu ku ci shi hani'an mai daɗi mariya mai kosarwa ya ku ci wannan babu laifi ai ka bata sai ku halin ne daɗin zama ya sa ta baka sadakin ko daidai da shi ko ƙasa da shi abinda da ta baka shi kenan wannan to shi ne a wajen imamu laisu shi kan ya ce shi be shi amma dukkan malaman masaba sun daidaitu ga haka amma bai da imamu zai su shi yace komin dadi in ta baka ba za ka karɓa duka ba sai dai in ta baka wani abu daga ciki ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا an koma ga wajen ga marayu har yau wala tutu su ba kada ku bai wawaye ku waliyai kada ku ba su wawayen yara masu almubazzaranci da dukiyarsu maza ko mata ko ‘yan ƙanana kada ku ba su amalakun dukiyarku dukiyarsu ne amma Allah ce dukiyarku don kai babba ne mai hankali idan kaga yaro yana almubazzaranci da shi to kada ku bashi allazi ja'ala Allah wanda Allah ya sanya kiyama tsayawa lakum gare ku wanda yake kai waliyinsa ne to to ta gumbu ashikun wanda shi dukiyar da shi ne kuke tsaye da rayuwanku da gyaran yayayenku da gyaruwanku to kada ku ba su su je su batar da dukiyan cikin almubazaranci in an san ba zai kyautata dukiyan ba kada a bashi wasu fiya sai dai ku azurta su ciki wato ku ciyar da su ku tufatar da su waksum ku tufatar da su ku ciyar da su ku tufatar da su amma kada ku ba su su je su lalatar kuma wa gudu ku gaya musu ƙaunar marufin falin alheri wannan ku musu alkawari na alheri ayya wani in ka girma kai hankali zan baka dukiyanka ba na mallaka ba ne ka rika masa wannan alkawari don ya ji daɗi shi ne iduhun ku musu alkawari datan jamilatan alkawari mai kyawu cewa gaba idan sun shiryu za ku ba su dukiyarsu ba ku rike musu ba ne har abada domin ko ya yi hankali amma kaga yaro yana da yawo da ya iska in ka ba shi da su da lalata in ya lalata kuma in kai waliyin gaske ne zai komo gare ka wabtalul yatama ku jarrabe wabtalul yatame hatta idza balaghu nikaha fa ina nastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
wautalu ku jarabi alyatawa marayu tun ba su balaga ba ku jarabe su cikin addininsu yana da rikon addini kuma ku jarraba su cikin dukiyarsu yaya halinsa da dukiyarsa hatta ya zabala munika har idan sun kai aure kun ga suna da rikon addini suna gyaran dukiyarsu sun suma dace da aure wato ya yi itilami ya yi mafarki ko shekarunsa ya kai wato shekara shine shekara goma sha biyar a wajen imamu shafi ya kai ɗan shekara goma sha biyar faina nasdum idan kun lura da rusdan shirya minhum gare su kun ga yana da kirki wajen addini kun kuma yana da gyara cikin dukiyarsa to fatfa'u ilaihim amalahu ku miƙa musu dukiyarsu kada ku bar su wofi ku sanar da su sana'o'i ku sanar da su al'amuran duniya da addini kada ku yi sakaci a cikin haka idan kuma sun isa lokacin balaga kun ga amalamin balagan a wajen imam maliki da abu hanifata shi ne shekara goma sha takwas kuma akwai alamun balaga din a gunsu in ma 'yan mata ne haila da girman mama yawa kuma da tsiran gashin hammata da kuma tsiran gashin gaba idan 'yan maza ne wato ko 'yan matan ma da girman hanci girman hanci a shi ma lawan balaga ne idan ɗaya namiji ne kuka ga makogoransa na girma maganarsa ya canja to sai ku ba su alamomin balagan kenan idan an samu wannan alamomi to sai a hukunta cewa balagaggu ne wajen imam maliki amma wajen imam shafi ba a hukunci da balagansu wato da itilai mafarkin nan da haila ga 'yan mata ko shekara goma sha biyar ba shi a wajen imamu shafi wannan bai kai a ce sun balaga ba faɗaɗo laifin malam wala ta kuduwa kar ku ci dukiyarsu kowane yai israfin a kan zurfafawa wa bidaran da gaggawa kana sauri kafin ya girma dukiyarsa ya gane kada ka yi haka kada ka yi haka wai an yi kar su girma tun bai girma ba kun cinye dukiyarsa kuma ya lazimci ya fito saboda haka bai halarta ba fayar zama kun ta zima ilim ya lazimce su ku kiyaye dukiyarsu su girma ku miƙa musu wa man kana ganiyan wanda ya zama mai wadata ne fallasta ya kame wato ya kame in akwai dukiyar maraya kada ya hada da nasa kuma kada ya ci dukiyarsa sai ya dauki dukiyar ya bai wani yana masa fatauci shi dai yana lura da dukiyar domin kada zakka ya cinye dukiyar saboda haka ya zama na so abinda yaron yake ci da abin da zakka ke ci da kowane abu to sai ya zamana a kan riba ne amma kada a sa abin a gaba a cinye shi umu na aishatu ta ta ta ta ta ta tare ni ya'yan ɗan uwanta abdullahi abdulrahman haka ta musu dukiyarsu ana yi ana fataucinsa don kada zaka don dukkan dukiya za a dukkan dukiya akwai zaka ciki to idan ya zamana ba a yin fatauci da shi kowane shekara ɗebe zaka a zai kare ko to sai a bai wani mai amana kai ka lura da shi in kai mai mawadaci ne in kuma kai ba mawadaci ba ne to kai kanka sai ka musu fatauci da shi abin da ka samu na riba kana cin ladan wahalanka kana ajiye musu ومن كان فقيرا wanda yake matalauci ne ba da shi to shi zai shiga cikin dukiyar amma ya musu matalauci da shi dukiyar tana karuwa ba wai don ya cinye duka ba Allah ya ce fari a bil ma'ruf ya ci da alheri da gwargwadon ladansa ya zama kamar shi mai aiki na cikin dukiyar saboda haka abin da ya karu yana cin na ladansa amma a cikin riban dukiyar ana fidda zaka a cikin riban dukiyar farza da fatun ilayhim amma idan kun mika musu amalan dukiyarsu maraya dukiyarsa yana hannunka to ka zo ka mika masa to ba kai da shi za ka yi ba ba shi duk ku sai dar alayhim kansu ku sai dar annahum tasallamu habaritu su sun karbi dukiyarsu ku kun kubuta yawa da haka za a yi ka ba shi dukiyarsa amma kai ka kubuta yanzu domin abin da ya sa aka ce ku sayar da don kada ya zamo rikici ya zuwa ko gaba ya ce baka bashi ba amma in ka saidu wani da wani ku zo ku sai da ga dukiyan wani na bashi kaga in yaƙi ya je cinye ya komo maka saidu da a kira saidu lallai mun sai da lokaci da kaza ya bashi baka ma billahi Allah ya isu shaidan mai sai da akan haka kuma waka fa billahi Allah ya isu hasibin mai waka fa billahi hasiban ya isu ga Allah mai kiyaye ga aikin halittunsa dai musu hisabi a kayi don karkon abin zai je hisabi idan ku yi niyyar ba su dukiyarsu lallai don kada gaba rishi ya zo to ku nemi saidu su sai da lallai kun ba su idan mutum waliyi ne ko kuma amini an amince shi ne amma ba waliyi ba ne an amince na ka ajiye gunsa to shi waliyi shi ne sai da sabu amma wasu in su ne suka ce amini mun yadda da wani a bashi ajiye mana to shi kan in ko bai saidar ba in ya zo ya ce ya ba su to za a yadda don amini babban amana babban abu ne in an ce mutum amini ne to sai a bar shi da Allah shi ba kararsa za yi ba sai dai kuma Allah shi ne sai da in ya cuce su to shi ke na shi da Allah in kuma ya ba ya ya ya in kuma ya ba su da gaske shi ke nan amma idan kai ya zama na wasi ne kai to nan sai ka karka ba su sai an sai da muje للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا
للرجال نصيب من شككم قادو للرجال نصيب قياء مذا كوماتا ko dangi to suna da rabo ga abin da min matar karba ga abin da iyaye suka mutu suka bari abin da iyaye suka mutu suka bar shi to lallai yaya maza ko mata suna da gado wallan rabuna dangi na kusa ma suna da gado don akwai su amma wasu sukan gori wasu in an zo gado amma ‘ya'ya da iyaye da mata da miji su ba su koruwa bayan da za a yi mutum ubansa ya mutu inda akwai ga abin gado bai gada ba haka kuma abinda ɗan mutum bayan da zai ya mutu in akwai abin gado bai gada ba haka mata bayan da za a mijinta ya mutu in akwai abin gado ba ta gada ba haka miji bayan da za a yi matarsa ta mutu in akwai abin gado ba gada ba amma su ‘yan uwa akan koye su wani lokaci ko kanne ko kanne ne ko yayu ne ko dangi ne amma wayannan kan suna da rabo suna mimma tarkarwa da daga abin da iyaye suka mutu suka bari walan rabo ne da abin da dangi makusata suka mutu suka bari min makalla daga abin da ya kaɗan ɗan dukiya kaɗan ko mikashinsa don babu dukiya mafi halarci kamar da yado aukasa ko yawa kuma nasiban Allah ya sanya wannan rabo ne maurulan abin yankawa a yanka kowa a bashi haƙƙinsa saboda miƙa shi gare su dalilin wannan aya wata mata wani ya mutu ana ce masa ausu ɗan sabitu kuma ya bar matansa sunansa ta kahadu da yayansa kuma mata uku ya tsaye da masu wasiya guda biyu sunan suwaidu da arfajatu ‘ya'yan baffansa ne to da ya mutu sai suka ɗauki dukiyan duka suka hana matan da ‘ya'yan to sai matan ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce miji na ausu ɗan sabitu ya mutu ya bar dukiya kuma ni matansa ne amma ba da abin da zan ci yanzu kuma ya mutu ya bar dukiya mai kyau amma da suwaidu da arfa ya danginsa su ne suka ɗauki dukiyarsu don su raba ba su ba ni komai ba ba su ba ni ‘ya'yana mata komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka kira su sai suka ce eh haka ne ai ‘ya'yantan nan mata ne ba su hawan doki su yaƙi ba su ɗaukan wahalar dangi idan musiba ya zo na abokan gaba ba za su iya tarewa ba kaji dalilin su guda uku da abin da ya sa mata ba a bai mata gado kenan wai ba su yaƙi ba su ɗaukan wahala ba su kora abokin gaba to wannan aya ya bayi shi ya so bayyana da zancen gado bai keɓanta da maza balagagu ba ko yara kowane ne wanda ya kamata a bashi sai a gaba shi to annabi sai sa aka tsayar da kayan gado don a nan dai Allah ya ce maza da mata da dangi suna da gado amma bai ce ga gadon ba sai annabi ya ce to haka ne to da ta wannan mata ta yi kara sai annabi ya sa aka tara dukiyar da mijin ya bari sai aka ajiye a saurari abin da zai zo daga Allah shi kenan ka gani bai raba da ƙarfin kasa ba aka ajiye dukiyar to shi kenan gaba za mu ji Allah Allah ce a raba to a lokacin ne sai aka bai matan sumuni ba to takus a kasa takus a bata daya aka bai 'ya'yan sulusani wato a kasa uku a ba su daya biyu su kuma wayanan 'ya'yan babban da suka ɗebe duka da sai aka ba su sulusi daya to to shikenan وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وإذا حضر القسمة إذن mutane suka halarci gunda ake raba gado ga gado an zo za a raba ga mutane sun zo ulul gube mabuta zumunci amma wanda ba su yin gado kaman uban uwa ka kaga bai gado kaman ƴaƴan kawo kaman irinsu irinsu ɗan kawo muka bai gado wale ta ma da marayu suka zo wanda su ma dama ubansa ya mutu suka zo gun wal masakin da miskinai matalauta suka zo suna ganin raba dukiyar to Allah ya ce farzuku min su ma ku dan san musu a ciki shi mai zumuntan da baya gado nan ma kar a bar shi yayi kuka kawai a ba shi a san masa maraya a san masa miskini a san masa amma gulan ku gaya musu ku gaya musu kuma masu za ka ne wasu sigara in masu gadon yan yara ne ƙanana ne sun ga kuna ɗiba kuna bai wannan kowai wannan ko ku ga musu ga wala ma'rufa faɗi mai alheri bayan ta ta zuru ku kawo hanzari cewa ku la tamliku na ba ku mallakarsa su ma wanda aka ba su kar su raina abin da aka ba su ku ce ba ku mallakar dukiyar wannan dukiya na ƙananan yara ne to yanzu wannan hukuncin ba a yi an ce an soke ne an ce a mutane kawai suka wulakantar da shi ana yi ya kamata a yi kuma idan matalauci ya zo ga duka a san masa to fa huwa naddu wa ya zama umarninsa ya zama yanzu ana so ne a yi amma abdullahi dan abdullahi ce babu wajibi ne ayan tana nan tana aiki a basu kuma wal yaksha allazina law taraku zuriyatan وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
to araba a san mu wayancan a kuma bai wayannan hakuri cewa kada su ga ana bai wayannan din nan a ga dalili walyakshan lazina talautar huzuriyar mutane su ji tsoro wanda da sun bar ‘ya'ya min karfi a bayansu liyakfa alalaitan domin su ji tsoro kan marayu wanda yake jin shi ma fa zai mutu in ya mutu to in ya bar ‘ya'ya ƙanana yana so a wala a musu a zambe a cuce su ba wanda yake so duk mai yaya ƙanana babu abin da ya sa a gabansa ka ce yaya ƙanana su yake tausayi to kai ma ka ji tausayi kada ka ga wannan ya mutu yawa ka ɗauki dukiyarsu ka hana wani ka bai wani dalilin sauka wannan aya a jali ya zama in zahalar in mutuwa ya zo ga wani mutum idan jama'a sun zo kusa da shi sai su dora shi a kan cewa ya raba dukiyarsa kawai mafaki matalauta da miskinai kuma sai ga an haramta 'ya'yansa gado don babu dukiya to kai da kake wannan ka ji tsoro kai mafa idan ka zo mutuwa da ka so abin da kake da shi a hana 'ya'yanka ai mutum ba zai so ba ko to mu ji tun ya ji tsoron abin da zai faru gaba don zai zo yawa kuma da sun bar ya'ya ƙanana hafuwa ne suna tsoro kansu kada su tozarta to falyatta kula su ji tsoron Allah cikin umarnin sha'anin umarnin marayu su aikata musu abin da suke so su ma in sun mutu a musu abin da kake so in ka mutu a maka ji tausayin ‘ya'yanka ƙanana to shi za ka yi haka annabi sallama ya yi umarni wanda ya ce ina da dukiya annabi ya zan yi da shi ga shi ya ga da mutuwa na ba da dukiya na duka sadaka ya ce a kada ka ba duka ya ce to na ba da rabi ya ce a kada ka ba duka rabi ya ce to na kasa uku na ba da kashi da annabi ya ce to ya yi kashi ɗayan amma kashi ɗayan ma da yawa yawa a kan ka mutu ka bar ‘ya'yanka suna bara gwamma ka bar su suna ɗan cikin wadata na kafin su manta ka to wale gulu su faɗi ƙaunar faɗi sadidan madaidaici bayan ya muru su umarni wanda zai mutu an yi ta sadaka ya sadaka biduni sulusi koma bayan sulusin dukiyarsa wai da ulbaki albarasi ya ba da sauran kuma ga magajinsa amma kada ya basu alatan matalauta a gaya ma mutumin da zai yi haka kada ya bar 'ya'yansa matalauta
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا wannan ayan kuma ta sauka ne a haƙƙin wani mutum daga bani gatsana ya mutu dan uwansa ya mutu ya bar dukiya da yawa ya bar marayu sai shi kenan sai babbansu sai ya cinye dukiyar to shi ne Allah ce kada ya haka ya mutu ɗan uwansa ya mutu ya bar dukiya ya bar marayu sannan shi sai da ya ga ya kaɗaita dukiyar sai ya cinye dukiyar yana cikin dukiyar Allah ya ce a kada a yi haka innal lazina waɗanda ka san waɗanda ya kuluna amwal da ta ma zulman suke cin dukiyar marayi kan zalunci wanda yake cin dukiyar marayi akan zalunci don zalunci ne to inna ma ya kuluna fi bidunihim nara su sani fa wuta suke ci a cikin cikinsu wuta yake ci la'anna yahudu ya don zai koma ga wuta ka ci dukiyar maraya baka ji tausayinsa ba wasu ya zauna za su kuma babbaka da sayiran wuta bayan ya je ya ci wutan kuma zai je ya shiga wuta ya babbaka wuta mai tsanani ya ta ya talkuna fiya su kuna cikinta to saboda haka an rawato mai cin dukiyar maraya za a tashi tatar da shiran tashin kiyama da ta da shi hayaki yana fita tun daga cikin kabarinsa hayakin ya fita waje ma hayaki na fita a bakinsa yana fita a hancinsa yana fita a idonsa duk ƙofofi na jikinsa hayaki yana fita ma'ana wuta ya cika cikinsa cif Allah kiyaye Allah ya shi shi kenan naji fa'irhun nasu annahu kana to anan mutane da su san shi wannan mutum mai cin dukiyar maraya ne dan mutum ya zo aka kabarin sa yana hayaki ya fito daga cikin kabarin nasa kuma shi ma ya zamana yana cike da wuta a cikinsa yana ta hayakin da to wannan a nan ba sai an ce maka ga mai cin dukiyar maraya ba wannan ya zama na ya ci dukiyar marayu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu
sadaqallahu alazim
Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu bakin bayan mai salati annabi ko mai salati annabi zamana Allah gafarta mai yayin Allah gafarta mai iyayensu Allah gafarta malumanmu da malumansu Allah ka ji kanmu Allah ka ji ayyukanmu da rahamanka Allah ka yi damuwanmu Allah ka biya bukatunmu Allah ka sauke mana al'amuranmu Allah kiyaye musulmai daga dukkan fitina da dukkan bakin ciki Allah kawo alheri da dukkan muminai maza da matansu da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكان تفاجأ بسم الله فاجأ بسم الله Allah biya mana bukatunmu na alheri Allah ya yi mana dukkan damuwa Allah ya yi dukkan musulmai dukkan fitina abinda muke nema na alheri Allah ba mu abinda muke tsoro na shari Allah kare mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mu karanta inna anzalnahu inna anzalnahu ألم نشرك ألم نشرك ألم نشرع لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أبلغ رحمتك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرجت فانسوا إلى ربك فارجع Allah mana buɗi na alheri Allah mana buɗi na alheri Allah sauƙi mana dukkan al'amura abinda muke nema duka Allah sada mu da shi abinda musulmai suke nema Allah sauƙi musu walhalu da suka afku a ƙasar na Allah sauƙi su Allah kawo alheri ta ko'ina kayan musulmai da suke neman ilimi na dun- sha'anin addini da sha'anin duniya Allah hore musu Allah hore musu dukkan abin da suke so Allah raba mu da wahala a duniya da lahira Allah raba mu da kunci a duniya da lahira don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta inna anzalnahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka wa lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بسم ربهم من كل أمر وسلام فيها التامة تهيل فجر Allah mana albarka Allah mana albarka duk abinda muke nema Allah ya ba mu albarka abinda muka sa gaba duka Allah ya masa albarka da albarka annabi duka abinda Allah ya ba mu Allah ya masa albarka Allah ya cika ƙasar garinmu da ƙasarmu da albarka Allah ya cika garinmu da albarka Allah ya cika mana gidajenmu da angoyinmu da albarka Allah cika gidajenmu da albarka Allah sa albarka a hannayenmu ko mai Allah ya bamu Allah ya masa albarka don albarka Allah ya sauka alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim duk yawm al-din ya kana abudu ya kana mustaqim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسلم على توفنا ما له